إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmi muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake tara mu a wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 25 ga watan sha'ban hijira ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga sha uku ga watan biyu miladiyar isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu nuh wannan kuma shine darasinmu na biyar a cikin wannan sura mai albarka za mu tashi inda allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙala nuhun rabbi innahum asauni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا
Allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙala Nuhun Rab, annabi Nuhu ya ce, “Ya Ubangiji, innahum a sauni lalle su sun saba mani, wata ba'u mallam ya zidhu maluhu wa waladuhu illa hasara. kuma suka bi wanda dukiyar shi da 'ya'yan shi babu abin da za su ƙara mishi sai taɓewa wa makaru makaran kubbara kuma suka yi makirci makirci mai girma wa ƙalula ta zarun na alihatakun kuma suka ce kada ku bar abin bautarku wala ta zarun na waddan kuma kada ku bar waddu wala suwa'a kuma kada ku bar suwa'a wala ya gutha wa ya uka wa nasra kuma kada ku bar ya gutha da ya uka da nasra wa kad adallu kathira Allah ce hakikanin gaskiya kuma sun batar da adadi mai yawa wala tazida na illa dalala annabi nuhu yace Allah kada ka kara ma azzalimai illa dalalan sai bata Allah ya ce mimma khati'atihim saboda zunubin da suka yi ughriqu aka durmiyar da su a cikin teku fa udkhilu naran kuma za a shigar da su ranar tashi za a shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara kuma ba za su samu wani wanda za ya taimaka musu koma bayan Allah ba annabi nuh alaihi salam bayan cewa yayi shekara dubu babu shekara hamsin yana ta kiran mutane cewa su zo su bauta ma Allah madaukakin sarki su bar abin da yake shirka ne su dawo su kaɗaita Allah da bauta duk da haka mutanen annabi Nuhu ba su yi imani da Allah ba kuma ba su yi imani da abin da nuhu yake zo musu da shi ba na gaskiya bayan cewa a baya alkur'ani ya ba mu labarin cewa annabi nuhu ya ba da labarin cewa ko ya kai kukan shi zuwa ga ubangijin shi cewa babu wani lokaci wanda bai kira su ba akan su yi imani da allah ya kira su da safe ya kira su da rana ya tarda su a majalisunsu manya-manyan masu kuɗi da masu iko kuma ya tarda su har a gidajensu da wajajen majamnarsu domin ya karanta musu cewa su bi Allah maɗaukakin sarki su bar bauta amma duk da haka mutanen nan suka kangare ma Allah maɗaukakin sarki annabi nuhu ya kwaɗaita musu cewa idan suka yi imani duk abin da suke nema na rayuwar duniya Allah maɗaukakin sarki zai ba su Allah zai ba su kuɗi ya ba su ‘ya'ya Allah za ya ba su gonakai Allah za ya sanya musu ƙoramai wa'anda wannan gonakan za su amfana da su amma duk da wa'annan dalilai da bayanai da hujjoji da annabi Nuhu ya gindaya musu mutane ne wa'anda ba su yi imani ba to kai tsaye annabi Nuhu da ya ga cewa abin ya ya ciccira ya ƙi ƙarewa sai yake cewa qala nuhu rabb annabi Nuhu ya ce ya ubangiji na innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara yake cewa Allah madaukakin sarki mutanen nan sun saba min kuma suka bi wa'anda kudin su da dukiyoyinsu babu abun da ya kara musu sai asara wa makaru makaran kubbara kuma suka yi makirci makirci wanda yake mai girma ne a wa'annan ayoyin guda bi qala nuhar rabb har zuwa cewa wa makaru makaran kubbara wa'annan ayoyin suna koya mana abubuwa guda uku zuwa hudu abu na farko suna koya mana cewa duk abin da ya ciccira gaba wato ya kai kukan shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki annabi nu lokacin akwai 'yan dangin shi wanda suke rayuwa tare da shi amma da abin ya ciccira bai kai kukan shi wajen kowa ba sai ya kai kukan shi wajen Allah maɗaukakin sarki sai yake cewa nuhur rabbi innahum asawni ya ce ya Allah mutanen nan sun saba mini to duk abin da ya cicira na rayuwa ana so bawa ya kai kukan shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine abin da annabi ibrahim ya yi koyi da shi ga annabi nu annabi ibrahim lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi da cewa ya yi hijira ya je zuwa garin makka annabi ibrahim lokacin da ya je sai yake cewa rabbi yake cewa ya ubangiji inni taraktu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarati la'allahum yashkurun lokacin da ya kai Isma'il da mamashi sai yake cewa ya ubangiji na kawo zuriyata na kawo 'ya'yana a wani wuri inda ba a babu ruwa kuma babu noma babu kayan noma saboda ba a noma yake cewa ya ubangiji na ba dan komai ba saboda su tsaye da sallah to wannan yana nuna ma mai imani cewa duk abun da ya ciccira na rayuwa to mutum ya kai kukan shi ga Allah madaukakin sarki Allah ne mai yaye ma mutane damuwarsu da abun da yake ciccire musu a rayuwa haka annabi nuhu shi ma ya kai kukan shi zuwa ga ubangiji yake cewa rabbi innahum asawni yace ya ubangiji wa'annan mutanen sun saba mani to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke tare da Mu'az bin Jabal manzo Allah yake ce ma Mu'az ya hula yake cewa ya kai dan dan yaro inni uallimuka kalimati manzo Allah yake ce mishi zan koya maka wasu kalmomi guda biyu yana daga cikin abinda manzo Allah ya koya maya yake cewa wa idasta anta fasta'in billah yake cewa idan zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah madaukakin sarki yake ce mashi wa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayh yake cewa ka sani al'ummar duniya gaba ɗaya da za su haɗu domin su taimaka maka su dafa maka akan wani abu to ba za su iya haɗuwa su dafa ma akan wannan abun ba sai dai in Allah ne ya yi niyyar baka wannan abun haka wa inishtama'u ala an yadurruka bi shay'in lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayh haka da al'ummar duniya za su taru domin su yaye ma wata damuwa domin su kawo ma agaji domin su kawo ma dauki to dai ba Allah madaukakin sarki ne ya ga dama ba ya kawo ma wannan daukin babu wanda isa ya kawo ma wannan daukin to shi yasa annabi ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan kuma shine abin da kullum muke karantawa a cikin sallanmu cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai ne muke bauta ma kuma a gare ka ne kai kadai muke neman taimako to idan mutum ya kudurte a zuciyar shi cewa babu wani mutum da zai iya dafa mishi babu wanda zai iya dafa mishi al'amuran su su daidai in dai ba Allah bane to Allah zai kama mishi Allah madaukakin sarki sai ya yayi ma mutum damuwar shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi ingantacce cewa da Allah madaukakin sarki zai jarabci bawa da wani bala'i da Allah zai jarabci bawa da wata masifa fa anzalaha bin nasi sai ya je ta gaya ma mutane wannan masifar an mini kaza an jarabce ni da kaza manzo Allah yake cewa to yayi kusa da aqiyayi ma mutum wannan bala'in da wannan damuwan nashi manzo Allah ya ce amma a duk lokacin da damuwa ta yi ma mutum yawa ya kai kukan shi ga Allah ya shawa ma mutane lahiya to wannan damuwar manzo Allah ya ce yayi kusa da cewa Allah madaukakin sarki ya yaye ma dan adam wannan damuwai washe yasa annabinu shi ma ya kai kukan shi zuwa ga Allah yake cewa sun saba mini wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara suka bi wanda kudaden su da dukiyarsu ba abun da ya kara musu sai asara saboda suna da masu kudi suna da masu mulki a gari amma masu kudin nan da masu mulki da masu tarin yaya ba abun da suke yi ma mutane sai dai su kange su kasu ba annabinu idan kana hulɗa da mutum idan kana hulɗa da mutum ya ga cewa za ka bi annabinu sai ya fasa hulɗa da kai ko ko duk abin da za a yi domin a ƙurace a rabu da kai ko a kawo ma cikas a cikin rayuwarka masu kuɗin garin da masu mulkin garin suna kama su karya saboda su ga cewa kada mutum ya bi addinin annabinu shi yasa yake cewa mallam yazidhu maluhu wa waladuhu illa hasara. Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan a cikin alkur'ani mai girma Allah yake cewa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah Allah ce wa'anda suka kafirce suna bada kudaden su saboda su toshe mutane akan musulunci Allah ce fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabuna wal ladina kafaru ila jahannama yuhsharun Allah ce za su ci gaba da bada kudin su ta shiga ƙauyuka suna bada suna bada kayan noma su ta shiga ƙauyuka suna bada dabbobi su ta shiga ƙauyuka suna bada ramcen kudi su ta shiga ƙauyuka suna kai don don amma Allah madaukakin sarki yace inda yayi niyya addinin shi ya kai za ya kai to shi yasa annabi nuhu yake cewa su ma mutanen shi sun bi masu kudi saboda mutum yana tsoron kada a talauta shi ko yana tsoron kada amshe mai dukiya ko yana tsoron ɗan amfanan da yake samu a ƙarƙashin masu dukiya ya kasa samun wannan amfana to shi yasa annabi nuhu shi ma yake kai kukan shi zuwa ga Allah yana cewa babu abin da dukiyoyinsu suke ƙara musu in dai ba asara ba wannan kuma yana mai nuna maka cewa mahimmancin da ake so manya-manyan mutane su fahimci addini idan manya-manyan mutane suka fahimci addini to suna da damar da mutane da yawa za su yi imani ta ƙalƙashin shi mutanen annabi nuhu mai hana su su yi imani saboda manya-manyan gari ba su yi imani ba masu kuɗi da masu mulki da masu ɗaya ba su yi imani da allah maɗaukakin sarki ba shi yasa yana da wahala talaka ko yana da wahala wanda baya da shi ya iya ɗaga kai domin ya yi imani amma idan manya-manyan gari suka yi imani yana daga cikin abin da yake taimakawa da yawa daga cikin gama garin sauran mutane su yi imani yanzu da a ce masu kudinmu da masu mulkinmu suna zuwa wuraren da ake karantar da addinin musulunci za ka ga cewa talakawa da yawa suna zuwa wani ko ba don allah ba zai zo ya saurara saboda a wurin alajiwa ne yana zuwa ko ko a wurin ministarwa ne yana zuwa ko ko a wurin shugaban ƙasa yake sauraron tafsiri ko ko a wurin mai anguwar gari yake sauraron tafsiri to a lokacin da manyan gari suka ba addini gaba to yana daga cikin abin da yake taimakawa sauran talakawa su doka misali yanzu da za a ce akwai wani wuri da a ce a wannan garin gubernar yana zamnawa domin ya saurari tafsiri mutum nawa kake tunanin zai iya zuwa ya je ya zamna domin ya saurari tafsiri da za a ce ga wani wuri wanda wanda ya fi kowa kudi a unguwa ko wanda ya fi kowa kudi a gari yana zuwa ya zamna domin ya saurari ilimi na addinin musulunci mutum nawa kasan zai je ya zauna domin ya yi irin wannan so tari da dama za ka ga cewa mai gida wanda yake da kuɗi yana da yara saboda yana yin azumin alhamis juma'a za ka ga cewa mutane da yawa suna azumin alhamis juma'a za ka ga cewa duk yaran shi wani ko ba don allah ba alhaji yana yi shi ma zai yi to shi yasa ake so manya-manyan masu kuɗi da manya-manyan masu mulki da manya-manyan masu faɗa aji su fahimci addini idan suka fahimci addini yana saukin taimakawa sosai hiya da yadda za a yi ta wa'azi inda su ba su fahimci addini ba wannan yana daga cikin abin da ya hana mutanen annabi musa da yawansu su yi imani saboda manya-manyan gari da masu kudi da shi fir'auna mai mulki ba su yi imani ba amma kaddara a ce a lokacin fir'auna ya yi imani akwai wani kafiri da zai saura a doron duniya a wannan lokacin babu wani wanda zai saura kowa zai yi imani to haka manya-manyan gari idan suka lalace yana daga cikin abinda Allah yake jarabta al'umma da shi manya-manyan gari su lalace to idan suka lalace Allah madaukakin sarki sai ya hallaka wannan al'ummai Allah yake cewa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira Allah yake cewa idan muka so mu hallaka wata alqarya amarna mutrafiha sai mu umarci masu kudinta da masu mulkinta da masu faɗe a ji sai su yi ta lalata su yi ta abin da suka ga dama fa haƙƙa alaiha alƙawlu fa damarnaha tadmira Allah ce sai alƙawalin mu ya cika akan wannan garin sai mu hallaka shi hallakawa to idan manya manya suka fahimci imani yana daga cikin abin da yake taimakawa wa'anda suke baya su ma su zo su yi imani su bi abin da Allah madaukakin sarki ya zo da shi anan da Allah madaukakin sarki ke cewa qala nuhur rabbi innahum azawni wannan shine abinda malaman balaga suke ce ma badlu istimal saboda mi saboda annabi nuhu ya ce qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara ya ce ya ubangiji ni na kire mutane na dare da wuni to me yasa Allah ya bamu labarin cewa sun saba mushi saboda Allah ya bamu labarin cewa ya kira su da safe ya kira su da rana amma ba su yi imani ba wa ƙalu la tazarunna alihatakum suka ce kada ku bar abun bautanku anan da Allah madaukakin sarki yake cewa la tazarunna kada ku bar abubuwan bautanku wannan kalimar kalimar ta tazarunna tana zuwa a yare na larabci amma ba ta da masdar kuma ba ta da fi'ili wanda yake amri ne duk inda ta zo tana zuwa ne da fi'ili mudari'i ko takan zuwa ne da fi'ili madi su masu kudin da masu mulkin suke gaya masa wani talakawa cewa kada ku bar abubuwan bauta muku kuma kada ku bar sai Allah madaukakin sarki ya zana wasu guda biyar daga cikin abubuwan su da suke bauta ma shine waddan da suwa'a da yahusa da yauqa da nasra wannan abubuwan gumaka ne guda biyar wanda suke bauta ma Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin wannan aya a nan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa la tadharunna wannan taukidi ne suka yi domin su hana mutanensu su yi imani da Allah maɗaukakin sarki sai Allah yake cewa wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghus sai Allah ya kawo lala har guda uku amma da yazo ya uka wa nasran sai ba a kawo lamun ba abin da ya kamata ko da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sai ya ce wala tadharunna waddan wala suwa'an wala ya gutha wala ya uka wa nasiran amma a tsarin magana na yare na larabci ba a zuwa da taukidi wanda ya fi guda uku ba a tabbatar da magana abin da ya guda uku ana tabbatar da magana ne sau ɗaya ana tabbatar da magana sau biyu ana tabbatar da ita sau uku amma duk abin da ya wuce wannan bai zo a yare na larabci ba shi yasa Allah madaukakin sarki bai ce wala ya uka ba wala nasaran saboda Allah ya kiyaye abin da ake ce masiyaq ko abin da ake ce ma'annuzmul arabi saboda Allah ya kiyaye yadda larabawa suka saba suna magana Allah yake cewa qad adallu kathira hakikanin gaskiya wa'annan gumakan da suka bauta ma sun kasance sun batar da mutane da yawa annabi nuhu yake cewa la tazid adh-dhalimina illa dalala kada a ƙara ma azzalimai komai in ba bata ba wa'annan kamar yadda hadisi ya tabbata a al-imam al-bukhari hadisi ya tabbata wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito a ƙarƙashin wannan aya wa'annan gumakan nasu da suke bauta ma wanda suka hana su su yi imani da Allah madaukakin sarki asalin wa'annan gumakan nasu wa'ansu mutane ne wa'anda mutanen kirki ne wanda mutane ne wanda suna bauta ma Allah maɗaukakin sarki asalinsu malamansu ne kuma mutanen kirki ne wanda suna rayuwa akan abin da annabi adam ya bar su akan shi to bayan wa'annan mutanen sun mutu da ya uka da waddan da nasaran bayan sun mutu sai shaidan ya zo ya ƙawata ma mutanen annabi nu ya ce wa'anga mutanen kirki ne tunda sun rasu in san samu ne ku yi butun butuni wanda za ku zanki kallonsu kuna neman tabarruki Allah ya ba ku ruwa ko Allah ya ba ku arziki ko Allah ya yi muku wata damuwa sai shaidan ya kawata musu sai suka yi butun butumi suka ashe na wa'annan gumakan suna bauta musu suna neman tabarruki da su to a yanzu bayan cewa kakanninsu sun mutu saura 'ya'ya da jikoki sai shaidan ya ƙara dawowa ya ƙara yi ma wa'annan jikokin ya ƙara ɓatar da su yake ce musu ai kakanninku da uwayenku sun kasance suna bauta ma wa'annan don me yasa ku ba za ku bauta musu ba domin kuma ku samu tabarruki to sai abin ya tashi daga neman albarka ya koma ana bauta ma ya'uka da nasaran da da da da, da suwa'a da waddu sai suka koma suna bauta musu a ƙarƙashin wannan shi yasa kaji malamai suna tsanantawa mutum ya je neman tabarruki wajen wani wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba hatta kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa a wurin shi domin a nemi tabarruki balle kabarin wani shehu ko kabarin wani malami ko kabarin wani mutum wanda ya bar duniya saboda wannan ne mutanen annabi nuhu suka fara da shi suka fara da shi har suka kai suna bauta ma manya-manya shehannansu suka kai suna bauta ma manya-manyan malamansu to shi yasa idan kaji ana hada ana tsawatar da mutane akan cewa shi yasa yana daga cikin abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abin ne wani mutum a cikin masallaci saboda idan ba a yi wasa ba idan shekaru suna tafiya shedan zai iya samun jikokin wa'annan mutanen ya nuna musu cewa ai wannan abun bauta uwayenku ne koko idan kabari ne ana neman tabarruki da shi shedan zai iya kawata ma mutane su koma suna bautar wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattakhidul qubura masajida manzo Allah yake cewa kada mutane su riki kada mutane su riki kaburrukan su ya kasance masallatai su ne idan aka zo aka binne mutum a cikin masallaci wannan yana nuna cewa za a bauta mishi ko yana nuna cewa za a mai sujuda ko yana nuna cewa za a ɗauki wani haƙƙi na Allah maɗaukakin sarki a bashi to gudun kada mutane su kai kansu ga mahallaka kada gudun mutane su kai kansu ga abin da zai warware musu imaninsu shi yasa duk mutumin da ya mutu abin da ake so da kai ka roƙa mashi gafaran Allah amma ka zo ka nemi wani tabarruki ko ka nemi wata albarka wannan dukkanin shi ba a yi kamar yadda muka faɗa ko da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba za a nemi tabarruki ba a kabarin shi kuma ba za a nemi arziki ba ko Allah ya yi mutum wata damuwa akan wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa qad adallu kathira shi yasa sun batar da mutane da yawa yanzu mutum nawa ne aka batar da shi akan cewa tabarruki ce za a nema mishi tabarruki koko idan ya gaisa da shehuwa ne ko aka sa mishi albarka da shi da 'ya'yan shi da jikokin shi a gaba ɗaya za su shiga aljanna sai mutum ya ce na nan ai shi an sauƙaƙe mishi hanyar aljanna ya taya ta abin da ya ga dama sai kuma gobe idan Allah ya tada su da shi da shehin nasu a ji su suna tsinuwa suna tsine ma junansu saboda idan dai mutum ya ɗora ka akan hanya wadda ba ta farkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma ka bi to tabbas kau a ranar tashin alkiyama za ku haɗu da kai da shi a cikin wuta ku yi tsinayya to irin wannan tsinayya ita ce ake guje ma mutane amma ba wai dan a ci mutuncin wani ba ko dan a zagi wani ko ko dan a ce wani bai kai ba ana yi ne saboda mutane kowa ya kokari ya kare makansa imanin shi Allah yake cewa mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara saboda saba ma Allah da suka yi aka durmiyar da su mimma khati'atim abinda ake ce ma al-khati'a a yare na larabci shine zinubi to anan su kuma sun yi shirka ne shi yasa Allah madaukakin sarki yace mimma khati'atim wannan ayar kuma tana tabbatar mana da abubuwa guda biyu saba ma Allah da shirka ga Allah madaukakin sarki da doka haƙƙin Allah a ba wani yana yana yana samar da abubuwa guda biyu abu na farko yana tabbatar da azaba ta gidan duniya dole a shiga wahalhalu dole a shiga rudu dole a shiga kakanuka yi dole kowa ganga jikin shi ta gaya mishi saboda mi saboda an yi shirka an saba ma Allah madaukakin sarki haka kuma shirka ga Allah yana sanya shiga a cikin wuta shiga wadda mutum zai dawwama a ciki shi yasa Allah ce mimma khati'atihim saboda shirka da suka yi ughriqu aka hallakar da su aka dirmiyar da su a cikin a cikin a cikin ruwan teku fa udkhilu naran aka shigar da su a cikin wuta wannan yana nuna ma cewa shirka da Allah madaukakin sarki yana hana jin dadin duniya kuma ya hana jin dadin lahira to ina ga duk abin da zai hana ka ka sakata ka huta a duniya ya hana ka ka huta a lahira to in akwai abin da ya kamata ka guje ma a rayuwa shine abin da ya kamata ka fara guje ma shi yasa kashi kullum malamai suna daga murya kashi kullum malamai ba su daga kafa akan shirka da Allah madaukakin sarki duka ana yin wannan ne ba dan ana jin dadin a cewa na ya kafirta ba ba dan ana jin dadin a ce shehu na mushriki ne ba ba dan ana jin dadin a cewa na ya wulakanta ba ana yi ne saboda kowa ya shiga taitayin shi saboda kowa ya kama jikin shi a samu a gudu tare a tsira tare shi yasa Allah yake cewa falam yajidu lahum min dunillahi ansara babu wani mutum wanda zai iya kawo musu dauki kudin su da dukiyar su da ƴaƴan su ba za su iya kawo musu dauki ba shi yasa annabi nuh lokacin da yake kera wannan shirgan ya tashi domin ya samu ya tsira sai yake ce ma dan shi ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin yake ce ma ɗanshi ya kai ɗanɗana ka zo ka hau wannan jirganyen mu tsira yake cewa sa'awi ila jabalin ya simuni min alma dan annabi nuhu ya ce a'a ni ba sai na shiga jirganyen ka ba zan je in hau wani dutse shine za ya kare ni daga in hallaka da cikin ruwa annabi nuhu ya ce mishi la asima al yawma min amrillah babu wanda isa ya kubuce ma babu wanda isa ya kubuce ma azabar Allah in dai ba wanda ya imani da Allah madaukakin sarki ba to wannan shine Allah madaukakin sarki yake cewa falam yajidu lahum min dunillahi ansara ba za su iya samun wanda za ya taimaka musu koma bayan Allah madaukakin sarki ba duk mutumin da ya dora ka akan wata hanya yama garantin cewa zai baka aljanna ko yama garantin cewa zai yi tsaye a wajen Allah ya nema ma ceto ko yama garantin cewa za ka shiga aljanna to idan dai ba ya ɗora ka ne a kan hanya wadda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ɗora mutane a kanta ba to falam ya shidu lahun min dunin lahi ansara babu wanda isa ya ceci mutum a gobe ranar tashin alkiyama in dai mutumin nan bai zo da imani ba in ka zo da imani Allah zai iya ba da cetonka ga annabi ko Allah ya ba da cetonka ga 'ya'yanka ko Allah ya baka ce ko Allah ya bada cetonka ga wani mutum mai imani amma idan mutum bai zo da imani ba to da shi da wanda ya dora shi akan hanyar banza ba za su iya tsinana ma kansu komai ba a ranar tashin alkiyama idan aka tashi za su yi tsinayya tsakaninsu wannan ya ce haula ya adalluna fa'atihim azaban dhaifan minan nar wannan ya ce Allah wa'annan su ne suka batar da mu don haka alimka musu azaba su ma su ce Allah su suka batar da kansu Allah alimka musu azaba sai Allah ya ce li kullin dhifun walakin la ta'lamuna Allah ya ce kowa yana da kasan da za a ƙara mishi na azaba kowa yana da kasan da za a ƙara mishi na wulakanci na narko na azaba inda mutum bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba sai Allah yake cewa wa qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara bismillah
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا نعم وقال نوح الرب annabi nuhu ya ce ya ubangiji la tazar alal ardi min alkafirina dayyara kada ka bari a doran ƙasa wani daga cikin kafirai ko da mutum guda ne innaka in tazarhum annabi nuhu yace ya Allah in ka bar su a doran ƙasa yudillu ibadaka za su batar da bayunka wala yalidu illa fajiran kafara kuma a nan gaba ma ba za su haifi wani mutum ba illa fajiran sai wanda yake fajiri ne sai wanda yake mai saban Allah ne kafaran wanda yake mai yawan kafirci ne annabi nuhu sai ce rabbi ghfirli ya Allah ka gafarta mini wali walidayya da uwayena waliman da khala baitiya mu'minan da wanda ya shiga gidana yana mai imani walil mu'minina da wa'anda suka yi imani maza wal mu'minati da wa'anda suka yi imani mata wala tazida adh-dhalimina illa tabara annabi nuhu yace ya Allah kada ka ƙara ma kafirai komai kada ka ƙara ma azzalimai komai in dai ba halaka bane qala nuhu rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirin dayyara yake cewa ya ubangiji kada ka bar ɗaya daga cikin kafirai dukkaninsu ka hallaka su me yasa annabi nuhu ya wannan addu'ai saboda Allah madaukakin sarki ya gaya mushi cewa wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'aluna Allah yi mushi wahayi yace ya kai annabi nuhu mutananka yanzu ba za a ƙara samun wani wanda ya zai yi imani ba illa man qad amana sai wanda ya rige imani dan haka fala tabta isbi ma kanu yaf'aluna kada ka samu damuwa kada ka samu kunci saboda ba su yi imani ba wannan kuma ita ce irin addu'ar da annabi Musa yi ma Fir'aun yake cewa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'adhab al'alim annabi Musa ya ce ya Allah ka ba fir'auna kudi ka ba shi mulki ba dan komi ba saboda yayi banna yayi sabo a doran kasa annabi Nuhu ya roki Allah cewa annabi Musa ya roki Allah cewa ya hallaka fir'auna to wannan shine abin da annabi nu yayi kira ga Allah madaukakin sarki yake cewa rabbi yace ya ubangiji la tadhar alal ardi min al kafirin dayyara tunda dai ba su da wani amfani ba za su yi imani ba kuma ba za su aiho kowa ba sai wanda yake fajiri ne annabi nu yace Allah madaukakin sarki ka hallaka su wa qala nuha rabbi la tadhar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tadarhum yace ya Allah in ka bar su yudillu ibadaka za su batar da bayunka wala yaridu illa fajiran kafara ba za su aiho kowa ba sai wanda yake fajiri ne mai yawan kafirci to anan malamai suka ce gashi annabi nuhu yana gaya mana cewa ba za su aiho kowa ba in ba kafiri ba ne alhali kuma allah maɗaukakin sarki yake cewa ƙulla ya lamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah ka ce babu wanda ya san gaibu da wanda yake sama da wanda yake ƙasa babu wanda ya san gaibu in ba allah ba amma kuma ga annabi nuhu yana ba mu labarin cewa allah maɗaukakin sarki mutanen shi ba za su aihu kowa ba sai wanda yake fajiri ne malamai suka ce annabi nuhu ya san ba za su yi imani ba kuma ya san ba za su aiho kowa ba sai kafiri an tariqil kita an tariqil wahyi wal istiqra saboda wahayi da istiqra abinda ake ce ma istiqra shine ka zamna da cikin mutane ka koyi halayyan su ka san halayya su ka san abinda suke iya da abinda ba su iya to annabi nuhu ya raye da su shekara dubu babu shekara hamsin saboda ya san a nan gaba akwai wahala a samu wani wanda zai imani daga cikinsu haka kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba shi labarin cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad aman Allah ya ba shi labarin cewa babu wanda zai imani daga cikin mutanen shi sai wanda ya rige ya imani shi yasa annabi nuhu ya tabbatar da cewa ko da za a ƙara mai wata shekara dubu ya yi ta wa'azi to ba za su yi imani ba kuma sun kange ɗiyansu daga su yi imani da annabi da annabinu mutum za ya jawo ɗanshi ya zo wajen annabinu ya nuna ma ɗanshi annabinu ya ce kaga wannan batacce ne don haka ko na mutu kada ku bi wannan kuma wani ya jawo ɗiyanshi ya jawo familin shi gaba ɗai sai sun zo wajen annabinu su zo su nuna ma su nuna ma familin su ga annabinu su ce wannan batacce ne don haka kada ku bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa har suna ma annabi Nuhu rotsi a zo a bashi kashi a bashi kashi koko a jehe shi kan shi ya fashe har sai ya suma idan ya halfado sai ya ce rabbi ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamuna sai ya ce ya Allah ka gafarta ma mutane na su wa'ansu mutane ne wa'anda bu sani ba to sai da abun ya zo ƙarshe annabi nuhu ya gane cewa wa'annan mutanen ba za su yi imani ba dan haka suke ce mushi dan haka yake addu'a yake cewa Allah madaukakin sarki ya hallaka su a ƙarƙashin wannan ayar malamai sun tattauna wata mas'ala ga shi annabi Musa ya yi addu'a a hallaka fir'aun ga annabi Nuhu yana addu'a a hallaka mutanen shi shin yanzu ya kamata mutum ya yi addu'a ga wani mutum wanda yake kafiri ka kama sunan shi ka ce Allah ya hallaka shi Allah ya tarwatsa shi malamai suka ce wannan addu'a bi zikril ayani haramun alal itlaq ka kira mutum ko duk yadda yake kafirci ka kira sunan shi ka kira sunan shi ka ce wani dan wani Allah ka tarwatsa shi saboda kafiri ne wannan a addinin musulunci an hana wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi mishi rotsi lokacin da aka fashe mishi kai yazo yana sallah yana cewa Allahumma alayka bi fulanin wa fulanin wa fulan yana cewa Allah ka hallaka wani da wani da wani Allah madaukakin sarki ya sabkar da wahayi Allah yake cewa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimuna Allah ya ce ma annabi babu ruwanka a cikin wannan al'amarin su yi imani ko ka su yi imani al'amarin su yana wajen Allah in Allah ya ga dama ya gafarta musu in Allah ya ga dama kuma ya musu azaba to haka ake so mu ma mu yi koyi da abin da Allah ya koya ma annabi ba za ka kira sunan wani ba domin ka aibanta shi ko ka kira sunan wani ka roƙa mai tsinuwa ko ka roƙa mai hallaka ga Allah maɗaukakin sarki sai dai in wasu jama'a ne na kafirai kamar misali kafirai ne sun dame ku sun fitine ku kuna iya ku yi addu'a ba tare da kun kama sunan kowa ba ku ce Allah maɗaukakin sarki masu neman su takura mana Allah ka yi mana maganinsu wannan shine abin da ya zo a cikin shari'a ta musulunci annabi nuhu yake cewa innaka in tadharhum lalle idan ka bar su yudillu ibadaka za su bata bayunka wala yalidu illa fajiran kafara kuma ba za su aiho kowa ba sai wanda yake fajiri ne wanda yake mai tsananin kafirci annabi nuhu yace rabbi ghfirli yace ya ubangiji ka gafarta mini wali walidayya kuma ka gafarta ma uwayena ya zo da cewa da fatihi wali waladayya wata qira'a an karanta shi a haka annabi nuhu ya fara addu'a ga kanshi ya fara addu'a ga uwayen shi ya fara addu'a ga kanshi shi yasa malamai suka ce babu laifi idan mutum za a addu'a ya fara da kanshi liman ne kai an sa ka gaba kai alkunutu sai ka fara da kanka ka ce rabbi ghfirli wal jami'il muslimina ka ce Allah ka gafarta mini Allah ka gafarta ma sauran masu imani ka ce Allahumma rzuqni Allah ka arzuta ni sannan ka yi ma sauran mutane addu'a yana daga cikin ladubba na addu'a mutum ya fara da kanshi wali walidayya annabi nuhu yayi addu'a ga uwayen shi sunan baban annabi nuhu kamar yadda yazo a cikin littafai na tafsiri littafai na sira shine sunan baban shi lamk bin mutawashlih wannan shine sunan baban annabi nuhu sunan mamman shi kuma ita ce shamkha wasu suna karantawa shamkha ba tare da da, alhamza ba to annabi nuhu yana ma uwayen shi addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta musu haka ake so ga mutumin da yake da imani ga mutumin da yake musulmi ya dan kiro kama uwayen shi gafara rabbi ghfir wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira kace ya Allah ubangiji ka yi musu rahama ka tausaya musu ka ji kansu kamar yadda suka rene ni nima ina dan yaro to haka ake so ga mutumin da yake da imani musamman ma wanda uwayen shi suka rasu a lokaci zuwa lokaci ya dan ki musu addu'a wannan shi ke nuna cewa mutum dan kirki ne rabbi qfilli wa liwalidayya yaga Allah ka gafarta min da ni da uwayena wa liman dakhala baiti ya mu'minan da wanda ya shigo gidana yana mai imani anan malamai sun yi sabani wasu su ce gidan shi wasu su ce safinar shi jirgan ya shi ta ruwa wasu su ce masallacin shi almuhimmu dai duk wanda suka yi imani a lokacin annabi nuhu ya roƙa musu gafara walil mu'minina wal mu'minati annabi nuhu ya roki gafara da sauran masu imani waɗanda za su zuwa a nan gaba madansu da matansu wannan bushara ce cewa annabi nuhu ya roƙa mana gafara ta Allah madaukakin sarki to yana daga cikin ladubba na addu'a ko ko yana daga cikin ladubba na alkhairi mutum ya fara da kanshi sannan mutum ya fara da wanda suke kusa da shi sannan mutum ya fara da sauran gama gari wannan addu'a tana koya mana ladubba na rayuwa ladubba na farko shine yi addu'a ga kanka yi addu'a ga uwayenka yi addu'a ga sauran masu imani Allah ya gafarta musu haka rayuwa idan kuɗi ne Allah maɗaukakin sarki ya baka ka fara jiya ma kanka daɗi tukwana uwayenka tukwana duk wani mutum wanda yake da haƙƙi a kanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bda biman ta'ul wanda kake ciyar da shi ka fara da shi tukwana ka doka ka kai wani wuri kamar yadda Hausawa suke cewa idan gida bata koshi ba to ba a ba daji to wannan yana daga cikin ladubba na rayuwa mutum ya fara da kanshi mutum ya fara da uwayen shi mutum ya fara da waɗanda suke kusa da shi sannan mutum ya fara da sauran gama gari yana daga cikin addu'a mai kyau koko yana daga cikin addu'a wadda take sa bawa ya samu lada ya samu ya samu lada ya samu sakamako mai yawa a wajen Allah shine mutum ya zanki yin addu'a ga kanshi mutum ya zanki yin addu'a ta rahama ga wa'anda suke da sauran imani idan mutum ya yi ma addu'a ta kirki yana mai imani to Allah yana aje wasu mala'iku wanda su ma suna cewa amin idan ka ce ma wani Allah ya ce maka mutum ne abokin kasuwa kace Allah ya taimaka to kai ma Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku su ma addu'a su ce Allah ka taimaki ne. idan mutum ne kace Allah ya rufa ma asiri to kai ma Allah ya aje mala'iku da za su ma addu'a su ce Allah ya rufa ma asiri idan kace Allah ya kama kai ma Allah ya aje mala'iku da za su ma addu'a su ce Allah ya kama lamurranka to ana so ga mai imani kullum ya zamanto zuciyar shi fara take. ana so ka zanki san alkhairi ga dan uwanka mai imani da abin da baka so ga ga kanka ba a so ka so shi ga mai imani da abin da ka san idan ya fada gidanku za ku ji babu daɗi ko idan ya fada a dukiyarka za ka ji babu daɗi to ba a so ka so wannan ga mutumin da yake da da imani akwai hadisai da suna ta yawo cewa duk mutumin da ya nema ma masu imani gafara to shi ma Allah za ya rubuta mishi lada gwalgwadon dukkanin mai imanin da yake rayuwa a doron duniya da za ka ce Allah ya gafarta mani Allah ya gafarta ma masu imani to Allah kai ma zai sa a gafarta maka dukkanin za a baka lada kwatankwacin masu imani na duniya wannan hadisai ne wa'anda suna nan suna ta yawo ana ta jingina ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su hadisai ne wa'anda ba su inganta ba malamai sun ce babu wani hadisi da ya zo ingantacce mai nuna cewa in ka yi ma mai imani addu'a Allah ya rahamshe shi ga iya ladan da za a baka amma dai abin da musulunci ya tabbatar da shi shi ne za ka samu lada amma a gayi cewa za a baka lada kwatankwacin musulman duniya ko masu imanin duniya wannan abu ne wanda bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi nuhu yake cewa wala tazidu adh-dhalimina illa tabara ya Allah madaukakin sarki kada ka ƙara makafirai sai dai hallaka abinda ake ce mata baran a yare na larabci shine tabewa da lalacewa da hallaka annabi nu ya kira mutane ya kira Allah madaukakin sarki da cewa ya hallaka al'ummar shi ibnu abbasin a kalkashin wannan ayar rabbi ghfirli wa liwalidayya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا yake cewa annabi nu ya roƙi abubuwa guda biyu na farko annabi nuhu ya roƙi cewa Allah ya hallaka al'ummar shi saboda babu alkhairi a tattare da su abu na biyu bishara ga mai imani annabi nuhu ya roƙa mishi gafara ta Allah maɗaukakin sarki a ƙalƙashin wannan aya malamai sun tattamna shi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya hallaka mutanen annabi nuhu ƙananan yara wa'anda su ba su da zunubi wa'anda su ba su balaga ba yaya Allah ya da su a wannan lokacin saboda manzo Allah ya gaya mana cewa kullu mauludin yuladu alal fitra kowane mutum da za a haife shi ana aihuwar shi ne musulmi ana aihuwar shi ne akan tafarki na Allah madaukakin sarki ana aihuwar shi ne akan tafarki na tauhidi to sauran yara kananun yara lokacin da Allah ya halaka mutanen annabi Nuhu ya Allah ya da su malaman tafsiri suka ce kamun Allah ya hallakar da su sai da Allah ya sa da shekara arba'in babu wata mace da take aihuwa a garin duka Allah maɗaukakin sarki ya kame ma'aihwai shekara arba'in a wata riwayan shekara saba'in babu macen da ta aihu a matsayin shekara saba'in sai ya kasance duk wanda ke akwai a doron ƙasan duk wanda ke akwai a doron ƙasan Allah madaukakin sarki ya sa balagagge ne a wannan lokacin yana da hankali yana da littafinsa ya kai a rubuta mishi lada kuma ya kai a rubuta mishi zunubi wasu malaman kuma suka ce a'a Allah madaukakin sarki ya hallakar da su da su da yaran amma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah za ya tsame yaran sai ya sanya su a gidan aljanna saboda su ba su da laifi saboda su ba su kai mizanin da za a rubuta musu zunubi ba ko a rubuta musu lada kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron wata fitina da wata azaba da wata hallaka wadda in ta zo ba za ta taba wanda yayi abun bane a duk wanda ke gari Allah zai sa abin ya shahe shi idan azaba ce ta a mutu da mai imani da kafiri da mushriki da boka da kowa zai mutu amma idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah sai ya ware wa'anda suka yi imani sai ya sanya su a gidan aljanna ya ware wa'anda suka yi aikin kirki ya sakanka musu da abubuwan da suka yi na alkhairi rabbi ighfirli annabi nuhu ya rihe wannan suran ko Allah madaukakin sarki ya rufe wannan suran da cewa mutum ya dan kiroka makan shi gafaran Allah madaukakin sarki mun sha faɗe a nan ne an tambaye ɗaya daga cikin malamai limamin nawawi wani ya zo wurin shi yake tambaye shi yake cewa yana da matsala shi baya aihuwa yake ce mishi kai istighfari wani ya zo yace baya da jari yace kaje kai istighfari wani ya je yace gonar shi ta bushe bai samu abin amfana ba ce kaje kai istighfari to istighfari yana daga cikin abin da yake jawo alkhairin duniya yana daga cikin abin da yake jawo mabawa alkhairi na lahira idan dai annabi nuhu za ya daga hannu ya ce rabbi gfilli ya ce ka gafarta mini duk da cewa ka diba hidiman da yi ma Allah shekara dubu babu shekara hamsin yana kira zuwa ga tauhidi amma a ƙarshen al'amari yana neman kanshi a wajen Allah to yana ganin da ni da kai mu ne ya kamata mu hara neman kanmu a wajen Allah madaukakin sarki idan dai annabi nuhu zai ce Allah ya gafarta mishi to da ni da kai mu muka hi kusa da mu ce Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka karanta na kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh